بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مالكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا kafirai ‘yan wuta in azaba ta yi musu yawa sai su kira maliku wanda aka ba shi aikin kula da wuta su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya maliku ubangijinka liyaqdi alaina ya kashe mu mana domin ƙaba ya mutu faƙaɗi alai saboda haka ne suke roƙon wai su mutu mana su huta da wannan azaba liyabdi alaina rabbu ƙara sai maliku ya amsa muke innakun maki suna ai ku masu dawwama ne ba waɗanda za a yanke musu azaba da mutuwa ko da hutawa ko da ba da lokaci ba innakum ku ma ke suna masu dawwama ne cikin wuta a'udhu billahi لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق hakika mun kawo muku gaskiya a duniya manzanninmu sun zo sun karanta muku labarai sun ba ku labarin Allah da abin da ya wajaba gare shi da abin da ya koru gare shi da abin da bai dace ba da shi da abin da ya dace sun gaya muku matsayinku na an kawo ku duniya don ku bauta wa Allah in kun bauta wa Allah kun zo mutanen kirki jan aljanna in ba ku bauta ba kun zo mutanen banza ƴan wuta inna labrar lafi na'im wa inna al-fujjar lafi jahim duk manzanni mu sun karanta muku wannan gaskiya walakin na aktarakum lil haqi karihun amma yawancin ku ba ku son gaskiya nan ƴan wuta an ce yawancin su ba ta son gaskiya ai dukansu ne ba sa son gaskiya amma waɗansu a tilas abin ya same su jagorori su ne jagorori suke ɓadda mutane karku yadda karku yadda karku yadda su ga waɗanda ake jansu jansu ake yi ba san gaskiyar ba ma balle su kita yasa aka ce walakin na aksarakum yawancin ku kare huna masu ƙine lil haƙƙi da gaskiya amramu amran fa inna mubrimun kafiran makka suna kulle kulle suna kullawa manzon Allah sharri yadda za su yi da shi sai aka kawo magana akan tuka irin tukan iliya suna tuka masa sharrin da za su yi masa Allah kuma yanayi musu irin nasa wato suna dabaran halakar da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kuma yana shirya musu yadda zai halakar da su يحسبون سرهم ونجيهم بريء ورسلنا لديهم يكتبون lokacin da suke kulle-kulle a darul arkam ko a wani wurin da suka zauna suke kulle-kulle yadda za a yi da annabi za a kashe shi ne za a daure shi ne za a kore shi ne ko ya za a yi da shi suna tsammanin ba ma jin abin da suke faɗa ne da suke asirin ganawa yadda za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ganawa da suke a tsakaninsu wani juyin bali haka ne muna jin abin da suke faɗa muna ganin abin da suke aikatawa wani juyin bali wa rusuluna ladaihim yaktubun ga ko manzannin mu malaiku suna nan tare da su suna rubuta duk abin da suka faɗa da abin da suke niyan aikatawa duka كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قيامس يا رسول الله kafirai masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne, da nasara masu cewa Isa ɗan Allah ne, ko wasu Yahudawa da suke ce Uzairu ɗan Allah ne, mamaki ya za a yi Allah yana da ɗa ban san shi ba, ni ko ni ne farkon bayin Allah ta yaya Allah yana da ɗa amma ni ban san shi ba ai da Allah yana da ɗa da ni ne farkon wanda zai bauta wa ɗan Allah Allah ba shi da ɗa وسبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون tarkaka ta tabbata ga Allah Ubangiji, rabbi samawati Ubangijin sammai da abin da yake cikin sammai, Ubangijin ƙasa da abin da yake ƙasa da abin da yake tsakaninsu. Fa subhanallahi rabbil arshi Ubangijin al'arshi amma ya sifuna daga miyagun sifofi da suke sifanta Allah da shi. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. يقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كاليس يا رسول الله يخوضوا سرق كوسا وكما غنغنون بنزا wayan abu su yi ta wasa dare da rana ba sa jin maganarka suna shirya maka yadda za su yi da kai kyale su hatta yulabu har su gamu da yau mahumul ladhi yu'adun ranan nan tasu wanda aka yi muku aka yi musu alkawari da ita ranar guda biyu ce akwai wanda aka ce ko a ja kwanan manzon Allah a nuna masa yadda za a kama su a harkar da manyansu a ɗaure manyansu a mai da su duk ƙarƙashinsa abin ya faru ko a badar an kaji kafurai manya saba'in an ɗaure manya saba'in sauran tsiraru suka koma gida bayan nan sai Allah ya buɗa masa ya je da runduna ya je makkan ba wanda ya sai motsi aka yi fata makkata kowa da kowa na ƙarƙashin umarninsa Allah ya nuna masa wannan tun yana cikin rayuwarsa to za su ga ranar da Allah ya alkawari ɗin ta farko kenan ta biyu kuma za su gani lokacin da mutuwarsu ta zo shi ubangiji madaukaki wanda tsarkaka ta tabbata gare shi ga bari ya zama yana da abokin tarayya ko yana da ɗa ya tsarkaka ga barin wannan shi ne ubangijin sama da ƙasa وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله shine wanda yake ubangijin abin da yake sama da sammai da abin da yake sammai duka suna ƙarƙashinsa suna bauta masa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi a ƙasa ma shine Allah ubangijin abin da yake ƙasa da ƙasashe da abin da yake ƙasa duk shine ubangijin su a subhana rabbil samawati wa huwa wa huwa shine al-hakim guri al-alim masani والذي في السماء إله ومن إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda alheransa suka yawaita shine tabaraka alherin Allah ya yawaita wa rahmati wasi'at kulli shay wanda rahmatsa ta hada komai da komai Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mamallakin sama da ƙasa wanda alherinsa ya yawaita da mulkus samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk mallakar sa ne huwa shine al-hakimu al-ali tabaraka alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmu sa'a maganar tashi kiyama da aka karanta baya wajen kissar annabi isa ba wanda ya san ran da za a yi tashin kiyama sai Allah Allah tabaraka ta'ala ya koyi wa mutane ranar tashin kiyama don tausaya musu ya koyi wa kowane mutum ran da zai mutu don tausaya masa da shi da danginsa da an faɗawa kowa ranar da zai mutu ya riga ya santa to da kamu ranar ta zo ma sai ya rame ya lalace ya daina cin abinci ya daina ce ai saurana kwana kaza ko saurana lokaci kaza da shi da danginsa duka su shiga cikin damuwa amma sai Allah ya boye sai lokacin da mutuwar ta zo sai ya dauka a kuma tashin kiyama Allah ya boye don tausayawa mutane wa inda hu ilmu sa'a wa ilaihi turja'un kuma za a komar da ko gaba ɗaya ko halitta ilaihi zuwa ga Allah ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الذين يدعون من دونه وأنن ودنن دكا وريسك بوتا وسكبر الله وأنن بس ملكي ceto ba balle su ceci waɗanda suka bauta musu wala yamliku allazina yad'una min duni shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai dai wanda suke da kalmar la ilaha illallah annabi isa sai zai yi ceto wa waɗanda suka cancanta cece su haka kuma uzairu haka mala'iku duk wannan za su yi ceto wa waɗanda suka cancanta amma wanda za a ceton ma ba za a cece su ba sai suna da la ilaha illallah wanda suke da la ilaha illallah to za su samu ceto a wurin wanda aka ba su izinin yin ceto in an ba masu yin ceto izinin yin ceto ba za su ceta ba sai mai faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man shahida bil haqqi wa hum su ya'lamuna sun sani sun faɗi gaskiyar wato mutum ya faɗi la ilaha illallah akan yana musulmi ba ya faɗi la ilaha illallah yana kwaikwayon wani ba idan mutum ya faɗi la ilaha illallah yana kwaikwayon wani bai san meye haka ba shi ba musulmi ba ne to ba za ta amfane shi ba sai musulmi za ta amfana وَإِنَّ
ليقولن الله فأنا يؤفكون Allah ce mamakin kafirai idan ka tambaye su wa ya halicce su ba ta cewa dodo a'a sai su ce Allah ne ya halicce su har ma in ka tambaye su kuma yudabbirul amra wa yake tafiyar da al'amarin duniya rani da damana dare da rana mutuwa da da haihuwa sai Allah sun san wannan amma an ce su bauta wa Allah ba sai su ce ba su gada ba wane su da bauta wa Allah su dai za su bauta wa dodo dodo shine tsakanin su da Allah wa da in zalta man khalaqahum da ka tambaye su wane ne ya halicce su la yaqulunna sai su ce Allah shine ya halicce su fanne yuga kuna abin mamaki ta yaya aka juyar da hankalinsu aka raba su da Allah wanda suka yarda shi ya halicce su yake ba su arziki ba sa bauta masa su bauta dodo don me aka juyar da hankalinsu له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون Allah yana sane yana ji yana jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa ya rabbi ya ubangiji na inna haula'i wa'annan kafirai na makka qaumun mutane ne la yu'minuna sun ki su yi imani sai Allah ya ba shi hakuri yana ce la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nashar nazzil alaihim min as-sayyatin wa zallata nahum la qadiin ai ka riga ka san kowane lamari yana hannuna da na ga dama da na yi mutane dukkan su musulmi ga baki daya ba kafiri da na ga dama wannan kafirin naka na makka da na mai da musu musulmi to ban ga dama ba tukunna sai lokacin da na ga dama in mai da waɗansu musulmi waɗansu kuma ba su cikin kafin kai haƙuri ya rasu rabba fasfa an huwa kursala ba zo ba ta alamu fasfa ya rasu da ka kau da kai gabarinsu kau da fiska ka yi haƙuri wa gulka ce mu salamun kamar yadda annabi ibrahim ya gaya wa azara a salamun alaika sa astaibu laka rabbi kai ma ka ce shi kenan yanzu shi kenan salamun salamun lakum dinukum wal yadin wa sawfa ya'lamu da sannu za su gane karshen lamarin su hemin wal kitabil mubin wanda ita ce hemin bukhari kenan tana daga cikin hemaye waɗanda suke gaba ɗaya aka saukar da su suna jere da juna da aka zo tsarin rubuta alkur'ani kuma da gaba ɗaya aka haɗa su wurin da suke a makka aka saukar da su hemi allah wa rabu muradi bi zalika da haƙaramin nan da minjayen nan Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da su suna daga cikin haruffa wanda ake buɗe wasu surori da su wanda Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da su masu magana a kansu irin su Abdullahi Abbasin suna yin magana a kansu amma mazhabar Aisha ba a magana a kansu idan za yi magana za a ce hemi din nan da hagarami da mijayen nan to in ka ɗauko alif lamura ka haɗa da hemi ka haɗa da nun to sai ya fitar maka da sunan arrahamanu alif lamura hemi nun to sai ya zama arrahamanu Allah wa alam muradi bi zalika wal kitabil mubin Allah ce ya rantse da wannan alqur'ani nasa mai yin bayani inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna mu inji Allah نون العظمة والكتاب المبين إنا أنزلناه من سوكد وأن للتاب مين بيان القرآن في ليلة أتكن وتدري آه دري da hausa namiji ne da larabci a wannan lailatin din nan to mace ce inna anzallahu mun saukar da wannan alqur'ani fi lailatin a cikin wata dare mubarakatin mu yawan albarka wanda daren shi kadai ya fi wata dubu wanda ba irinsa a ciki inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wannan daren shi kadai ya fi wata dubu wato ya fi shekara tamanin saboda haka ne yake da albarka kuma a cikinsa aka saukar da littafi mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna mun mun zama kunna munzirina mun saukar da shi don mu yi gargadi wa bayin mu in ji Allah abin da yasa wanda suke magana cewa daren a nisfu sha'bana ne da waɗanda suka fassara da cewa daren lailatul qadri ne na daren lailatul qadri ya fi tafiya daidai da fassarar da ake ciki amma na nisfu sha'bana shi ma yana zuwa a wurinsa Allah ya saukar da alƙur'anin nan a cikin dare mai albarka shine daren lailatul qadri a cikin wata mai albarka shine watan ramadana shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin ya yi burabu kullu amrin hakim a cikin wannan daren mai albarka ne ake rarraba kowane al'amari hakimin abun hukuntawa ko ko mai hikima a cikin wannan daren ake rarraba abubuwa indina inna kunna mursilin amran abubuwan da ake rarraba a cikin daren amran kowane lamari min indina daga gare mu inna mu kunna mursilin masu aikowa ne Allah ya sami min almala'ikati rusulan wa min annasi Allah ina da manzanni mala'iku ina da manzanni mutane ana wakkalawa kowane manzo aikansa ko mala'ikan ne ko ko ko ko mutum din ne ana wakkalawa jibrilu al'amarin wahayi a wakkala al'amarin tsire-tsire da haife-haife wajen mika'ilu a wakkala mutuwa kashe mutane wajen izra'ilu kowa a bashi irin aikinsa hura rayuka a wakkala wajen israfilu amma dukkan al'amarin gaba ɗaya na wurin Allah ne baya wurin wani manzo mutum ko wani manzo mala'ika a hadisi yana cewa bu'istu da'iyan wa laysa li min al-hidayati shay kama bu'isa shaytanu ghawiyan wa laysa lahu min ghawati shay yace Allah ya aiko don shiryar da bayin Allah amma shiryar ba ta hannuna tana hannunsa shi Allah ya turo shaidan don ya zo ya ɓadda mutane amma ɓatarwan ba ta hannun shaidan tana hannun Allah komi yana hannun Allah inna kunna mursilina mu ne masu aikan manzanni mutane da mala'iku rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim aiko manzanni da bayani yadda za a bauta wa Allah yadda za a bi hanya zuwa aljanna yadda za kauce wa mummunan hanya wanda za ta kai mutum ga wuta rama ce daga gare mu aiko manzanni su zo su yi wa mutane bayani a gaya maka ga hanyar Allah hanyar neman yardan Allah ka bi ta ga hanyar bata hanyar fadawa cikin fushin Allah kar ka yarda ka bi ta rama ce gare mu muke wa bayu bayanin waɗannan ta hanyar manzanninmu innahu shi Allah huwa shine as-sami'u mai jin abin da kowa yake faɗa al-alimu masanin abin da kowa yake ciki رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين Allah inna shine ubangijin sammai da gaskai da abin da yake tsakanin sama da ƙasa in kuntum muqinin ko in kuntum mu'minin in kun ku masu imani ne لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين باب وني أبو بوتاوا da gaskiya da cancanta sai shi Allah guda ɗaya rabbukum shine ubangijinku wa rabbu abaikum wato shine ubangijin iyayenku da kakanunka da iyayenku da kakanunku al-awwalina na farko wanda suka riga ku me yasa ake abin da yasa ake amfani da kalimar rabbu saboda reno Allah ne ke daukar ruwan mani ya rene shi ya zama gudan jini ya rene shi ya zama gudan nama ya rene shi ya zama dan adam ya fito da shi ya ci gaba da renonsa yana bashi iskar da yake shaka yana bashi ruwan da yake sha yana bashi nono da yake sha har yayi karfi ya kai matukar karfinsa tarbiya kenan rabu to yadda Allah ya yi muku haka haka yayi wa kakanninku Allah shine ubangijin ku mai renon ku shine ubangijin kakanninku na farko wanda ya rene su suka yi matukan rayuwarsu bal hum fi shakkin yal'abun bari kafiran makka suna cikin shakkan cewa Allah shi kadai ake bautawa suna shakkar in an mutu za a tashi yal'abuna suna wasa alhali ko ba kawo su duniya don wasa ba don ibada aka kawo su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni واتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يا رسول الله ka yi haƙuri ka saurari alkawarin da muka yi maka to waɗannan kafirai ka saurari ranar da ta ci sama wa dukkani mubin ran da sama za ta zo da hayaƙi bayyananne wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana ana sauko da alqur'ani yana yin wa'azi a makka kafiran makka suka ki sai da ya shekara shida kamun ya haɗa mutum arba'in a cikin wannan lokaci da suka tsananta ƙiyayyarsa sai ya musu addu'a irin Allah ya kawo musu yunwa irin wanda ya yi da zamanin annabi Yusuf ta shekara bakwai da aka sako musu yunwa suka sha yunwa suka yi ta cin mushe suka yi ta cin abubuwan da ba a ci har ya zama idan mutum ya daga idonsa sama sai ya ga kaman an rufe saman ne da hayaki don wahalar yunwa da take jikinsa a martani yau mu tashi sama'u bi dukkanin mubin to wannan malaman sun yi fassara iri biyu suke saboda yunwa da azaba da su same su ne idan sun daga ido sama sai su ga kaman an rufe saman ne da hayaki don saboda abin da suke ciki na damuwa waɗansu kuma suka fassara cewa wani hayaƙi ne zai zo kamun tashin duniya ya hada duniya ya ba mutane tsoro to duk dai fassarorin suna da mafita wanda hayakin da zai zo kafin tashin duniya ma yana zuwa wanda ya same su tun annabi yana nan a cikin su shi ma ya zo ya wuce farta gibi ya matati sama'u bi tukanin mubin yakshan na haza azabun alim hayakin zai zo ya rufe mutane haza wannan hayaki azabun azaba ce alimun mai radadi ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون kafurai na makka da suka sha azaba sai musu yawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ka roki Allah ya dauke mana wannan azaba in ya dauke mana in ya dauke mana wannan azaba za mu yi imani yaya kana nan kana gani danginka mudar da gure suna wahala suna hadaka da yunwa ka je Allah ya yaye mana azaba in ya yaye mana za mu yi imani sai su kai alkawari irin alkawarin da fir'auna mutanen fir'auna suka yi wa annabi Musa cewa in aka yaye musu azaba za su yi imani أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين تيايا ذات سامو أذنتوا أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول الأرهالي قاببا منذو mai yin bayani ya zo ya yi musu wa'azi shekara da shekaru ba su yi imani ba أني لهم الذكر إن جاء رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا أنه مجنون sai Allah ya karɓi addu'ar manzon Allah ya yaye musu wannan yunwa maimakon su musulunta kamar yadda suka yi alkawari sai suka ce ai abin da yake yi ma wani mutum da yake koya masa wato akwai mutumin da yake zuwa yana koya wa annabi wannan alkur'ani إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون أعجمي هذا لسان عربي مبين wai wani mutum da yake zuwa yana koya masa wannan alkur'ani to shi mutumin ba zai fito ya yi wa'azin bai ce shi ne aka aiko sai ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu'allamu sai ba ce mu'allamu wani lokaci zai sha'iru mai waka majnunun wanda yake ba shi da hankali mai aljanu to duk dai maimakon su ya da su imani abinda suka yi kenan sai suka ce abinda yake yi na wani ne yake zuwa yana koya masa inna kashifu al'azabi qalilan innakum aidun ubangiji ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaya musu inna mu kashiful azabi za mu yaye azaban nan kalilan kadan innakum aiduna ku kafiran makka za ku sake komawa cikin kafircin ku فمنبتل البطشة الكبرى إنا منتقمون يا رسول الله أقول رانا تنازوا ranan da na fishul barshatal kubra mu musu danka babban danka mai muni ranan badar kenan nafjul barshatal kubra inna arannan mu muntakimuna za mu rama maka duk abin da suka yi maka na reni reni da izgili in ranan badar in tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaure ya koma Madina aka yi yakin badar su waɗannan kafirai suka taso kusan mutum dubu ba kaɗan wai za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi sallama da suka ji manzon Allah ya fito yana taron jama'a su daga fito daga sham suka zo Allah ya haɗa su ba tare da alƙawarin za su yaƙi ba aka kara jama'anmu suka samu nasara aka kashe kafirai manya-manya guda saba'in aka ɗaure manya-manya guda saba'in daga nan aka karya kashin bayan kafircin makka tun da su abu jali duka an kashe su to daga nan fa wannan ranar ita ce yau mana fishul barshatar kubra rannan ne allah ya musu danka babban danka an zazizin muktadir sannan annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi shawarar ya za a yi da waɗannan guda saba'in da suke ɗaure abubakar ya ce shawarar da zan bayar wannan ya rasu da layi mutanen mu ne dangin mu ne mu yanka musu fansa su biya in sun biya abin da suka bayar ɗin nan za mu ji daɗin ayyukan mu da muka sa a gaba na addini a sabon garin mu madina su kuma a kyale su za su aifi wanda za su musulunta dangin mu ne diga nan sai na aure ce ni ra'ayi na ya rasu lallai duk dangin mu ne gaba da kowa ka ba shi dan uwansa musulmi dan uwansa musulmi ya kashe dan uwansa kafiri har su gane ba ma bukatan komai sai musulunci da aka yi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ni ya ce Allah yana da bayinsa iri-iri waɗansu Allah zai sanya musu tausayi kamar zuciyarsu ta zama kamar nono waɗansu kuma Allah zai ba su ƙarfin zuciya a zuciyarsu ta yi ƙarfi kamar dutse misalin ka abubakar kamar misalin annabi ibrahim wanda ya ce Allah wanda ya ce faman tabiya ne fa innahu minni faman asiri fa innahu ghafurur rahim ko ko gaban annabi isa yace in tu'azibhum fa innahu ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wato sauki kenan kai kuma misalin ka Musa ko misalin annabi Nuhu da yace rabbi la tazar ala rabbi bil kifin dayyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ko misalin annabi Musa da yace ربنا اطمس على أموالهم واجعل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم duk dai ya kamanta su da manyan mutane mutanen kirki daga ba sai aka karbi shawaran abubakar din aka yanka musu fansa aka yanka musu fansa sai abbas ya ce ya rasulallahi wannan kudin da kuka faɗa ni ba ni da shi sai ya ba babana ya ko kana so ne yawo cikin larabawa ina bara a rika cewa ga babanka yana bara ta ce ba babana lokacin da za ka fito daga makka ina kudin da ka sa a cikin tukunya ka kira ummul fadli matarka ga wannan kudi za mu tafi ba mu san yadda abin zai zama ba in mun dawo ma kudin mu ne in ba mu dawo ma kin ga inda kudin mu yake kudu wannan kudin don ka dauki dan abin da za ka yi fansa da shi ya ce ya rasu da tun lokacin da ake magana ba ta yadda kana magana da Allah ba sai yau wannan kuɗin ba wanda ya gansu da gani sai umul fadli ita ko bata zo ba to daga nan dai aka yi na yau mana usul barkil kubra inna muntaqim munadin wanda suka yi rubutu aka yanka musu yaran Madina su koya musu rubutu fansan su kenan waɗanda suke da kuɗi su kawo fansa fatanna gaba da hun goma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim wayannan kafiran makka sha'anin su yana kama da sha'anin kafiran da kafirai mutanen fir'auna wajen warware alkawari a yaye mana azaba in an yaye mana za mu musulunta waragar hakika fatanna gaba da hun goma fir'auna mun fitinantar mun sa fitina qablahum kamin su gama fir'auna kafiran fir'auna da suka kafirce wa annabi Musa wajahum alhali rasulun karim wani babba manzo manzon Allah mai daraja annabi Musa ya zo musu da shirya أردوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين annabi Musa ya zo wa Fir'auna da kafiran fir'auna yace musu inni rasulur rabbil alamin an irzil ma'ana bani isra'il ni manzo ne daga Allah ubangijin talikai ku imani ku muzulun da sannan ku zago mana dangin mu bani isra'il ana dole ibadallah ku saka mana bayin Allah wanda suke bautar kuke bautarwa ba bayin ku ba ku saka mana su inni lakum rasulun min ni manzo ne zuwa gare ku abintacce akan manzanci وأن يعلم على القائل يأتيكم بسلطان مبين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين كما kar ku tsaya kuna jayayya da ni kuna ɗaukaka kanku kuna ɗauka muryarku abin da kuke yi in kun yi wani abu na ɗaukaka ko na girman kai kun yi wa Allah da ya aiko ne wa Allah ta'alu ala Allah inni ni ati ku zazzo muku bi sultani mubinin da hujja bayyananniya wanda za ta nuna Allah ne ya aiko ni yanzu zan nuna muku sanda zan nuna muku hannu don ku san hujja bayyananniya Allah ne ya aiko ni وإني عذت ربي وربكم أن تردون
wa inni uzu bi rabbi wa rabbikum o an tarjumuni wa inni ni uzu na fake da Allah ubangiji na ubangijin ku an tarjumuni in za ku jebe ni domin sun yi shawara wa kana fir'aunu zaruni yaqtul musa wal yaqu rabbahu ni ya kawo yi baddila dinakum wa yusabira lil fasad ni na fake da Allah wanda zai kiyaye ni daga sharrin da kuke so ku yi mini na jifa
وإن لم تؤمنوا لتعتذرون wa in lam tu'minu li fa'taziluni na isar da aikan Allah idan ba ku yi imani da shi ba to ku ne zance ni kar ku rufe ni da sharri فلا ربه إنا هؤلاء قوم مجرمون fa da rabbahu anna haula'i qawmun mujrimun fa da rabbahu nan da dan annabi Musa sai ya roki Allah akan waɗannan kafirai waɗannan asabu nan ta gamna minhum fa agaragnahum ajma'in sai annabi Musa ya roƙi Allah Allah sai ya halakar da su a cikin ruwa fadribi ibadi lailan innakum muttaba'un yadda halakarwa ta yadda halakarwa ta zama Allah ya gaya wa annabi Musa ka fita da daddare da kai da jama'a ka duka ku- ku bar gari innakum muttaba'una fir'auna da jama'a ta za su bi ku واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كبر روان كبر روان كما يد يكي كركة باجي إنهم جند مغرقون su wannan runduna ta fir'auna za a halakar da su to da suka bi ta mutanen fir'auna suka bi ta suka bi su suna tafiya fir'auna da mutane za suna bin su sai mutanen musa suka ce ya musa ga mu masu bin mu suna bin mu fir'aun da mutane da ga su suna bin mu sai ce inna ma yi rabbi sai hadini Allah ubangiji na zai nuna mini yadda zan yi ga nan ruwa ya zo ya tare gaban su ga fir'aun da rundunarsa suna bayan su to da suka yi wannan kuka sai Allah ya gaya wa Musa amrib ya zakal bahar sakandan ka ka bugirwa ya muku hanya ban fara gaba gane kudu birkin ka tsaudi lazim sai aka buga ruwa ruwa ya ba da hanya a gwargwadon yadda asbatin suke sai ruwa ya tashi sama ya tsaya kamar duwatsu tsakanin wuri tsakanin hanya da hanya amma an musu tagogi yadda za su ga ganin junansu kar su yi tsammanin waɗansu daga cikin sun halaka to da suka shiga fir'auna da ya zo da rundunarsa dokinsa sai ya ƙi shiga da dokinsa ya ƙi shiga mutane kuma suna zuga shi suna cewa ai ruwan ya ji kayi fushi ne shi ya za ya baka hanya ruwan ya ji kayi fushi ne shi ya za shi ya baka hanya to sai jibrilu ya zo da a cikin surar ɗan adam da godiya sai ya cuza godiyar a hancin dokin fir'auna sai dokin yana bin godiyar yana bin godiyar har aka samu aka shiga to da suka fita musa ya ga su ma mutanen fir'auna suna shigowa sai ya yi tsammanin za su samu dama su fita har su same su sai allah ce ban ruwan kamar yadda yake karka taba shi kyale shi da yana nufin ne ko ya sake buga sandan ne ruwan ya haɗe kada su fir'auna su bi shi Allah ce bar ruwan yadda yake rawan sai da Musa da jama'a duk suka fita gaba daya ba sauran kowa a cikin ruwa Fir'auna kuma da jama'a suka shigo gaba daya ba sauran wani a waje sai Allah ya ce ruwa ya hade sai ruwa ya hade sai Allah ya harakar da su shine a ƙarshen harakar da Fir'auna da mutanen sa kenan كم تركوا من جنات وعيون kam taraku min jannatin wa uyun su fir'auna sun bar duniya sun bar mulkin duniya kam taraku da yawa suka bari min jannatin gonaki na ƙayatarwa wa uyunin da magudanar ruwa na ƙayatarwa da yake cewa ma a dai da ni mulku min da wahabi anharu tajri min tahti duk sun mutu sun bar waɗannan min jannatin wa uyun وزروع ونخل كريم wa zuru'in wa maqamin karim sun bar gonaki iri iri da shuke-shuke iri wa maqamin karimin da wurin zama na daraja na sarauta na mulki na dukiya wato wuraren zama gadaje masu tsada da kujeru masu tsada duk sun mutu sun bari wa wurin zaha kauman afari ونخل كانوا فيها فاكهين wanamatin kanu biya fakihin da ni'imomi dai da yawa wanda suka zamo suna jin daɗin su duk yau sun bar su sun haraka cikin ruwa كذلك وأورثناها قوما آخرين zalika awrazna qauman akharin haka yadda ka ji labarin haka labarin yake wa awrazna muka gadar da waɗannan abubuwa da gonakin masu kyau da shuke-shuke masu kyau da wuraren zama na daraja ɗakuna da gidaje da faloli da menene na daraja da nimomi duka wa wurin na sai muka gadar da waɗannan abu- abubuwa ƙauman waɗansu mutane akari an fassara ƙauman akari nan na a cikin suratul shura kazalik wa wurin na bani isra'il aka gadar wa bani isra'ila wanda da ake rena su din nan yanzu suka gaje waɗannan abubuwa duka
فوافقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين su fir'auna da manyan mutanensa sun halaka ba ba ba kan alaihim mustama'u wa ardu sama ba ta yi kukan mutuwarsu ba ƙasa ba ta yi kukan mutuwarsu ba abin da za in mutum ya yi nafila yakan ta ya ya yi farilla a wani wuri yakan tashi ya koma wani wuri ya yi nafila don saboda ya samu shaida masu yawa duk wurin da kai ibada wurin da yana maka shaida randa ka mutu zai yi kuka bawan Allah nan mai ibada yau ya mutu ba za su sake ganin sa ya zo nan ya yi ibada kamar yadda ya saba ba sama kuma inda ayyuka suke tafiya idan mutum ya mutu sai wurin ya yi kukan mutumin da ake ɗauko ayyukan aikinsa mai kyau ɗin na yau ya rasu ba za a sake ɗauko aikinsa mai kyau a biyo da shi ta nan ba sama ta yi kukan mutuwarsa ƙasa ta yi kukan mutuwarsa amma waɗannan banzaye ba su da ibadar da suka yi wa Allah a ƙasa balle ƙasa ta yi musu kukan mutuwa ba ibadatu ta ba zama hawa sama balle sama ta yi kukan mutuwarsu kuma kafin munzari na ko ba ta aka ta mutu wannan da na aka halakar da su ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين حقيقة يا رسول الله نجينا بني إسرائيل من إرتد بني إسرائيل من العذاب المهين لقى عذابا تولا كنتي وانتظام فريتا نقبا من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين عذابا من ولاكنتر واد النام wanda aka raba bani isra'ila da shi shine fir'auna fir'auna shi ke bautar da bani isra'ila miyagun ayyuka duk su ke fasa dutse ayyuka na wahala duk bani isra'ila ne ake zawa dole dole suke wannan aiki yau ana ya raba su da wannan fir'auna da manyan mutanensa masu wahal da bani isra'ila innahu shi fir'auna kana aliyan kai fir'auna akwai dagawa akwai dagawa mai daga kai mina musulmi ne yana daga cikin masu banna ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد حقيقة اخترناهم منذ بني إسرائيل على علم أكم منسني على العالمين أكم تالكا زامن ينسوه bani isra'ila allah ya ɗaukaka su akan talikan zamaninsu amma mu zamaninmu ba irin nasu bane an ɗauka al'ummar manzon allah kan kowace al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi bani isra'ila mun ba su annabawa da mujizozin annabawa ma bihi bala'un mubin abin da yake da jarraba mai yau bayyananne a ciki gaman sandan annabi musa da hannunsa da dufa da jarada da duddai da annabi musa annabi isa shi ma bani isra'ila din ne mun ba shi raya matattu da warkar da makafi da kurame ga sunan dai mun yi wa bani isra'ila wannan يقولون إن إلا موتا أولى ma na shari kafiran makka suna cewa ba wata rayuwa banda rayuwar da muke ciki ta yanzu idan mun mutu ba wani tashi ba wani tashi iyakan mutuwan mu ke rayuwar mu kenan daga ita zai mutuwa to in mutun nan ba wani tashi ba ma na hannu mun shari da ba za a tashe mu ba kowa da ya halicce ku ba Allah ne halicce ku ba shine ya mutar da ku shine zai tashe ku فَلَنُؤْمِنَ suna da yar wata hujja da suke faɗa kullum in kun ce gaskiya ne ana raya matattu to ku raya mana iyayenmu da kakanninmu da mugansu in dai gaskiya ne ana raya matattu ai lokaci bai yi ba tashin kiyama sai ya ake raya matattun ba kullum ba fatu kawo bi aba'ina iyayenmu da suka mutu da kakanninmu ku raya su in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne ana raya matattu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah yi mana gafara Allah ya zama Allah ya yi mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah ta kashe wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah karya kafirci Allah ta baki musulunci Allah ta mu zauna lafiya Allah kiyaye mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ta mu zauna lafiya Allah saukar da albarka a Najeriya Allah kore bala'i a Najeriya masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun su alaba manirin duniya da lahira Allah ya kiya mu sharrin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم